أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الجنب إذا أراد النوم أو العودة أو الأكل توضأ babin da ya zo na bayani mutum yana tare da janaba sai yana so ya kwanta ya bacci ko ko yana so ya sake saduwa da matarsa ko ita ko wata awul akla ko ko a'a yana so zai ci abinci aka ce tawadda a sai ya alwala ba lallai sai ya yi wanka ba tukunna an ji kalmomin ko? قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل سيدنا عمر يتي ينا سامن كنسا cikin janaba a cikin dare فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شي منزو الله يتي توضا واغسل ذكرك ثم نم kai alwala kai tsarki sai ka je kai kwanciyar ka kai bacci kai tsarki kai alwala sai ka je kwanta kai bacci ba lallai ne da janaba ta kama kai wankan janaba ba in kai haka yafi in kuma kadan jinkirta babu laifi ke ko hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadun عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي سيدنا عمر رضي الله عنه يتنبي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي أيرقد أحدنا وهو جنب da mu zai kwanta ya bacci yana tare da janaba ba lallai sai yayi wanka ba qala na'am shi manzo Allah ce yi idza tawadda ahadukum falyarqud ɗayan ku ya alwala sai ya kwanciya ma'ana in ba za ka iya kana jin kiwon yin wankan jaraba sai ka yi alwala ka kwanta kuma alwala aka ce wajiba ce lalle ne sai an yi a'a ba lalle ba ne هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي علي بن محمد بن شريك الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجو الجورب الجوربذي قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى السدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد والليث بن, والليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب ce manzon Allah ya kasance in yana son ya kwanta ya bacci kuma yana tare da janaba tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanama sai ya alwala sa'annan ya kwanta ya bacci sa هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة الليث قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال يت... حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه yana so ya kwanta ya bacci sai ya alwala in kuma yana so ya ci abinci ne sai ya wanke hannayensa guda biyu thumma ya akulu aw yashrab hadha hadithun sahihun qala akhbarana abu usman ad-dabbi قال أخبرنا أبو محمد الجراحي الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا حناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن أتاين الخراساني عن ياهي بن أمر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة هكذا قال هذا حديث حسن وعطاء الخراساني هو عطاء بن عبد الله وكنيته وكنية أبيه أبو مسلم البلخي يقال يقال هو مولى المهلب ابن أبي صفرة سكن الشام مات سنة خمس وثلاثين ومئة وروي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ توضأ معنى زي زي دوكي معنى الولاء kuma zai dauki mana wanke hannu to amma ai an rarrabe in zai bacci ne sai ya alwala amma zai ci abinci sai ya wanke hannayensa qala akhbarana umar ibn abd al-aziz قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء suka ce haza hadisun shazun hadisi ne shazi kenan ko saboda riwayoyi masu yawa sun zo kan ga abin da yake yi shi aka samu wata riwaya da ta faɗa ya ce wannan shazi ne kenan ko قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا حديث وهم قال الإمام وإن ثبت الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا ليدل على الرخصة an fahimta dole sai an samu an samu magana mafita saboda ba wasa ake yi ba magana ce ake danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suke danganta ma suke kawo maganganun da wasu suke suke sharhi su duk wani abu ya same su yafi musu sauki da su yi manzon Allah kariya yasa komai ana girmama shi ne to daga nan ake samun albarkar rayuwa eh وكان يتوضأ في أغلب أحواله ليدل على الفضيلة so dai wa yana alwala saboda ya nuna wannan shi yafi amma in baka yi ba baka da laifi qala al imam wa hadhihi al ahadith malan yace waɗannan hadisan da muka karanta tadullu ala anna al junuba idza akhara al ghusla fala haraja alayhi alaysa kadhalik mutum janaba ta same shi in ya jinkirta wankan bai yi ba shi zuwa an jima zuwa wani lokaci babu laifi ko ya yi laifi bai yi laifi ba ko waru ya na aliyin hannun nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce an rawaito daga na aliyu daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi sura wannan wadihi ne ko wala kalbun wala junubun هذا حديث ضعيف hadisi ne da'if amma duk da shi malamai suka ce shi a samu masa mafita suka ce wa hadha fi man yattakhidhu ta'khir al-iktisali adatan tahawunan bihi yace za in za za za a fassara wannan hadisi sai a ce wannan ya wannan hukunci ne kan wanda yake jinkirta yake yawaita jinkirta wanka saboda tahawunan saboda wulakanta wannan matsalar to shine sai a yi aiki da wannan hadisi duk da cewa da'ifi ne ko ba za a ce kan kowa yake ba an fahimta fa ya kunu aksara aukatihi junuban wa arada bil mala'ikati kuma aka ce to mala'ikun da ba za su shiga ba wani mala'iku kenan alladhina yanziluna bil barakati war rahma wanda ke saukar da albarka da rahma dun al mala'ikati alladhina hum al hafaza amma ba hafaza ba hafaza ko ne duk halin da ake ciki suna nan fa innahum la yufarikuna al junuba wa ghayra al junubi saboda duk yanda aka yi shaitan shi ya samu mafita ai mala'iku ba za su shiga su gidan mala'iku ba sa shiga gidan da akwai hoto akwai kare akwai kaza sai su je su kawo hotuna da karnuka zo su saka ai mala'ika ba zai zo ba sai su yi ta alfashin su mala'ika ba zai zo ba zai dauka kasan an jima ana shakiyanci kenan ba abin da yake sabo ba abin da yake ba ko a ciki sai dai in kai baka sani ba sai yanzu قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال أخبرنا علي بن الحسين ابن الجنيد قال حدثنا النفيلي عن مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد يطوف على نسائه بغسل واحد a cikin dare ɗaya ya sadu da matarsa ya sadu da wannan da wannan aka ce a lokacin su goma sha ɗaya ne haza hadithun sahihun akhrajahu muslimun an al-hasani ibn ahmad bin abi shu'aib bin al-harrani ghayra miskin bin bukair al-hazza an miskin bin bukair al-hazza aka ce lokacin matansa goma sha ɗaya ne shi sahabai suka ce yana iya kuwa shi sahabai suka ce yana iya yin haka mutum goma sha ɗaya mace goma sha ɗaya قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار yace manzo Allah yana saduwa da matarsa yaje sadu da wannan ko dare ko da rana su lokacin aka ce su goma sha ɗaya ne wa hunna ihda asharata a lokacin suna mata goma sha ɗaya ko qultu li anas she na tambayi anas awa kana yutiquhu yana iya mace goma sha ɗaya qala kunna natahaddathu annahu utiya quwwata salasina yace ai muna muna tattaunawa muna ganin ai an bashi karfin namiji goma karfin namiji talatin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da karfin namiji talatin mace goma sha ɗaya ai ba su kai rabbi ba ma ke ɗaya bisa uku ke da ku هذا حديث صحيح قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم العودة فليتوضأ إن متن يسعد دما تسا سينا سوكم يساكي كوما وعيتي سي الولا يسركي الولا فإنه أنشط للعود للعود saboda in yi tsarki alwala zai kara samun nashatin da zai iya komawa da zai iya maimaitawa hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun عن أمر الناقد عن مروان الفزاري عن عاصم وقال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يؤود فليتوضأ وأبو المتوكل الناجي اسمه علي بن داود بصري وقال إبراهيم النخعي في المرأة تجنب ثم تحيض إبراهيم النخعي يشي mace janaba ta samu kanta cikin janaba kafin ta tashi yi wanka sai haila kuma ta zo mata sun zama nawa kenan to ya za ta yi qala taghtasilu min aljanabati aka ce sai ta yi wankan janaban don ta sassa ta rage nauyin da ke kan ciki وعن الحسن والشعبي وعطاء مثله وروي عن عطاء أنه قال الحيض أكبر شكرا عطاء عطاء يتي أي nauyin haidan ya fi shi sa shi ta yi wankan haila tare da cewa duk wankan da ta yi ba za su wadatar ba in ta tsarkaka sai ta yi amma dai a sassauta al'amari shi ne a samu tsabta halal imamu huwa mustahabbun littanzifi wai mai kenan mustahabbi ne saboda nazafa shi ne kawai in ba ta yi babu komai to sai ta zo hailar ta ɗauke ta gama hailar ya za ta yi ya za ta yi eh ya za ta yi eh eh mace tana cikin jaraba sai kuma hailarta ta zo mata to dole ta yi hakuri har ta hailarta ɗauki don ko ta yi wankan jaraban ba wankan ba shi da amfani sai dai don tsafta ko to sai hailar ta zo ta ɗauki abu biyu na kanta ga janaba ba ta yi wankan janaba ba ga ko ta yi ba ta yi ba don sai ta sake ga haila kuma to sai ta zo da ta tsarkaka ya za ta yi kenan za ta yi wankan jaraba ne tukun ta yi na haila ko na haila za ta yi tukun ta yi jaraba ko za ta hada wanka biyu ne da niyya biyu cikin wanka ɗaya duk abin da za ka fada ba shi ne abin da muhimmanci ba ka samun makanka dalili me za ta yi me za ta yi eh باب المهدث يأكل قبل أن يتوضأ قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال أخبرنا الحسن ابن محمد بن حليم قال حدثنا أبو الموجه أبو الموجه أو الموجه موجه دي فتحة شكو كسرة إيه؟ محمد بن عمرو قال أخبرنا صدقة صدقة قال أخبرنا ابن ابن عيينة عن عمرو بن ابن دينار سمع سيد بن الهويرث سمع ابن عباس يقول يتي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتي منكسن شي تارد منظوم الله صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط سيجيك ويا سيداو فأتي بطعام سي أكا مسا أبنشي فقيل ألا تتوضأ هذا كما ذاك يا منظوم الله صلى الله عليه وسلم فقال لم أصلي fa'atawadda'u ai ba sallah zai ba balle alwala ma'ana wannan alwalan da ake cewa za ka yi nan duk tsafta ake so amma ba wajibi ba lalle ba ne ba ko هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة وسعيد بن الهويرث مولى مولى السائب ويقال ابن أبي الهويرثي باب تحريم قراءة القرآن على الجنب والمكث في المسجد باب اللي زونا مي جنبا أن حرم تامشي قراءة القرآن وما أن حرم تامشي زونا أتشكم مسلاتي قال الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا كو قال الأزهري إنما قيل له جنب لأنه نهي أن يقرب أن يقرب موضع الصلاة ما لم يتطهر أنت مش جنب saboda an nesa tashi daga wajen sallah daga barin wajen sallah har sai yayi tsarki فتجنبها وأجنب عنها أي تباعد عنها وقال القتيبي بن قتيبة سمي بذلك لمجانبته الناس an ce ma mai janaba junubun saboda ya nisaci mutane wa bu'dihi minhum hatta yaghtasila min aljanab wal janabatu al bu'd wannan abinda muka karanta mu lokacin muna karanta tafsir al allam 70 1970 kenan malamin da ke karanta mu ce summiyal junubu junuban li'anna ma'ahu ba'ada makanahu li'anna ma'ahu ba'ada makanahu wai an ce mai janaba junub saboda ruwansa ya ya nesa inda yake wannan di ya fi dacewa da wa'yan maganganun قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شوبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن مسلمة عبد, عبد الله بن سلمة يقول دخلت على علي يتي ناشي وجن سيدنا علي فقال سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ويأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن يتي منذ الله ينزوها يكيويا yanzu ya ci abinci tare da mu yana ci nama wa ya karɓar ƙur'ana wa kana la ya hajjubuhu aw la ya hajjizuhu an qira'atul qur'ani shay'un laysa janaba yace janaba kadai ke hana shi karatun alqur'ani amma dan alharasul asgar duk suna yana zai yana karatun alqur'ani to manzon Allah ai ba zai dauki alqur'ani bane ko zai karanta ne daga daga hadda kenan ko هذا حديث حسن صحيح وعمر بن مرة مات سنة ست, ست عشرة ومئة وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي أن رويت من الله صلى الله عليه وسلم يجي لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث وانا حديث ضعيف أما أبن دي كيف cewa mai janaba ko mai haila ba za ta karanta alkur'ani ba zancen karantawa kenan ba ɗauka ba ko قال الإمام يتي هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن من جنب قومي حيلا بايا حلتا سكرنت القرآن أنا جي وهو قول الحسن الحسن البصري كده وبه قال سفيان مذهب سفيان الثوري كده وابن المبارك ده أبلاي المبارك والشافعي ده إمام الشافعي وأحمد ده إمام أحمد وإسحاق إسحاق بن راهوية وجوز ابن المسيب وإكرم للجنب قراءة القرآن سيد ابن المسيب سيد التابعين ده إكرم سوسم حالة من جنبه زي يكرنت القرآن ويروى ذلك عن ابن عباس يجي أن رويت إرن وانا مغانا دقى عبد دان عباس حبر الأمة وجوز مالك للحائض قراءة القرآن إمام مالك يجي مي حيلا ذات إيا كرنت القرآن سيجي سبو دمي لأن زمان حيضها قد يطول فتنسى القرآن matsayali ne duk ijtihadiyya in hailanta zai ɗau lokaci kwana tara kwana goma in ba ta karanta alkurani ba ai za ta manta to shi sa ya zama mata larura kenan ta karanta ko ko ya ya halatta kenan larura kenan ko wajawwaza lil junubi an yaqra'a ba'da ayati yace mai jaraba zai iya karanta aya wa'ansu aya wai suka ce zai fara karatu kar ya kai karshen aya wa qala ibrahim wa sa'id ibn jubairin للجنب والحائض يستفتحان الآية من القرآن ولا يتمانها ولا يتمانها za su karanta amma ba za su kai karshen ayan ba ba za su cika ayan ba ana ji su duk waɗannan masayin ne ijtihadiyya ko wa qala ata'un al-imam ata'un al-khurasani yace la taqra'u al-ha'id la taqra'u القرآن الحائض إلا طرف طرف الآية سيدي جيف الآية بذات كانت آية تككيابة walakin tawadda'u inda kulli waqtin so yace to me haila ya za ta yi ba za ta karanta alkur'ani ba ba za ta yi sallah ba shikenan sai ta zauna ba sallah ba salati ya za ta yi sai ce walakin tawadda'u inda kulli waqtin duk lokacin sallah sai ta yi alwala kul inda kulli salatin thumma tastaqbilu alqibla wa tusabbihu wa tukabbiru wa tad'u Allah sai ta kowane lokacin sallah sai ta yi alwala ta fuskanci alkibla ta yi tasbihi ta yi tahmidi ta yi salati annabi ta yi duk zikiri ya halatta ko to kasancewa ya ce sai ta yi alwala ɗin ina ma na wannan alwala ya wa misluhu an uqbata bin amir al-juhani wa makhul anna al-ha'idha tatawadda inda mawaqit as-salati وتستقبل القبلة وتذكر الله وقال سليمان التيمي قلت لأبي قلابة تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله قال ما وجدت لهذا أصلا kowane lokaci zai zai alwala da izikiri ya ce wannan magana ce ba ta da asali mana ba ta da dalili hujja ijtihadin malamai ne kawai wattafaqu ala annahu yajuzu lahumma zikrullahi بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرهما يا حالت مي جنبا مي هايلا duk zikiri duk ambaton Allah za ta yi zikirin addu'an da za ta yi ko da aya ce cikin alkur'ani za ta yi kamar ta waira za ta yi ayatul kursi ba aya ce cikin alkur'ani ba za ta yi amma matsayin tilawan alkur'ani ko matsayin addu'a me matsayin addu'a ko eh to wai shi ya samu ma maganar asali a ya za ka janye wai ya samu maganar asali aka ce mai sa ce ai an ce mai alwala in yi alwala ya wanke hannayensa duk zunuban da hannayen suka yi za su tafi in ta yi ita ma za ta samu wannan? eh? za ta samu kuma za ta samu ba? eh? ai ba da ƙarfi ake tabbatarwa ba za ta samu da me da babban murya? da me? eh ai ba fada ake yi ba ko bari ya gama hujjarsa sai kai maka kawo hujjarsa ya aka tambaya mace mai kaza kaza kaza ya samu haila ta samu jarama kowa ya kasa kawo sai da aka yi wannan kowa na da magana me ya hana a samu hujja akan wa'ancan kace me ita alwala wajiba ce a kanta in ta yi alwala alwala ta yi da za ta yi wani abu da shi to ya kuma ake yi ya ce wattafaku ala annahu ya juzu lahuma zikirullahi wai sun yi ijima'i cewa mai janaba mai haila mai nifasi mai mai za su ambaci Allah بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرهما وغيرهما din da matsaloli da yawa za su shiga ciki ke me yasa mecece hujjar su sai ce lima akhbarana Umar ibn Abdul Aziz al-Fashani قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن أروى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه yace manzo Allah yana ambaton Allah kowane lokaci kowane lokaci da lokacin da ake da tsarki ko ake da janaba hadasul asgar ko hadasul akbar duk ana ambaton Allah ambaton Allah ai duk musulmi musulma kowane lokaci ana ambaton Allah magana ake akan karatun alkur'ani ba haka bane ba shine inda maganganun su saboda me saboda aka ce la yamassuhu illa almutahharun ba za a taba alkur'ani ba sai mai tsarki ko illal mutahharuna ina mana mutahharuna waɗanda aka tsarkake suwa aka tsarkake eh mala'iku wani suka ce mala'iku ake nufi in kuma mala'iku ake nufi lau'il mafuz kenan wani suka ce a duk musulmi duk momini an tsarkake shi ma tsarkake ke ne an fahimta la ya masu illal mutahharuna sai suka ce ayar yadda ta zo innahu laqur'anun karim ko innahu bitawkid laqur'anun karim alqur'ani ne mai girma suna ɗaya kenan ko fi kitabin maknun a cikin littafi da aka ɓoye su mana suna nawa kenan biyu ƙur'anun karib kitabin maknun shi aka ce la ya masuhu illal mutahharuna to da wani ake da wa ake nufi me ake nufi da ce la ya masuhu ma to ad-damiru yarju ilayhi ma aka kawo suna biyu sai aka kawo damiri daya ina zaka kai damirin eh ma huwa aqrabu madhkurun huna kitabun maknun lauhul mahfuz kenan ko to akan haka alqur'ani ya fita ciki kenan za iya tabawa ko ba za iya tabawa eh za a iya tabawa ko ba za a iya ba me ban ji ba ta ce me ba a tabawa mai in cikin gafaka yake ba eh in cikin gafaka ne aka mana igiyar gafaka قال الإمام والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى يتي والأحسن بوجب تابك fa in lam yajid ma an tayammama in bai samu ruwa ba sai ya tayammama wa ruwiya an al muhajiri ibni qunfuz annahu ata an sallallahu alaihi wasallama wa huwa yabulu fa sallama alayhi ya zo imam manzo Allah sallama alhali manzo Allah yana bawli fa lam yurd alaihi hatta tawadda manzo Allah bai bai amsa sallaman ba dai ce assalamu alaikum sai shi ma ya ce mai alaikum assalam assalamu min asma'illahi ثم اعتذر إليه سيكاومش عذري فقال إني كرهت أن أذكر الله على إلا على طهر ni ba na son na ambaci in tanshi kenan inni karihtu an azkura Allah illa ala tuhurin wannan yana nuna wajabci ne ko ko a'a abin da yafi ne wajabci ne in mutum aka sa yayi laifi وروي عن ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة انه تيمم ثم رده ونشي كما سيد يتيمم سي امس سلم وروي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله فافشوه بينكم gaisuwa assalamu suna ne daga cikin sunan nakin Allah ku yaɗa gaisuwa tsakaninku assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum قال الإمام ولا يجوز للجنب ولا الحائض المكث في المسجد عند كثير من أهل العلم عند كثير من أهل العلم بايا حالتا من جنبا كو حيلا سزونا مسلاتي وجم وإنسما لما سيوا لما روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت بيوت بيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائد ولا لجنب حديث ضعيف وهذا قول سفيان ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وجوز مالك والشافعي المرور فيه وهو قول الحسن إمام الشافعي إمام مالك الإمام الشافعي الحسن البصري سكتي زاي شجاع أوتش وتأولوا قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل يروى ذلك عن أنس وجابر إلا عابري سبيل أكتي زاي شجاع أوتش معناه lokacin abubuwa ba ba su yalwata ba kamar yadda suke yanzu za ga hanyar ba da hala da wahala ka samu hanya ka tsallaka shi kafi cikin masallaci yace ya zama da nuna haka za a yi wucewa ai ba ba sun shiga sun zauna bane wucewa ya kawo su ka wuce wajawaza ahmad wal muzani al muktafihi imam ahmad da muzani suka ce za a iya zama a za su iya zama wada afa ahmad al hadisa li anna riwayat li anna rawihi huwa aflatu ibnu khalifata majhulun وتأول الآية على أن عابري السبيل هم المسافرون يفسر هذه آية وين أكن في عابري السبيل متى في أكن يصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون يتي عابري السبيل متى في يعني جنابة تاسع من سباع روا سيسو يتيمم سيسو يصلى وقد روي ذلك عن ابن عباس باب المحدث لا يمس المصحف باب يزو mai hadasi karamin karami ne ko babba ba zai taba alkur'ani ba qala allah subhanahu wa ta'ala la yamassuhu illa almutahharuna qala malik احسن ما سمعت في هذه الايه انها بمنزله الايه التي في عبس كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه في صحف مكرمة هل فهمت؟ قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم للتافه أو عمرو بن حزم أكتشي منذ الله يروه تايباش ألا يمس القرآن إلا طاهر ألا يمس يكتي مشي ده كذا ده كذا ده كذا سيتي وألا يمس القرآن إلا طاهر أي كذا وني يكسكري تبع القرآن سيمي سركي تشير سركي كنا أما حديث ضعيف wa'yansu malamai suka yi aiki da shi akan haka suka tafi wa'yansu ma suka ce ai hadisin da'ifi ne duk hadisan da suka zo kar a taba alkur'ani sai da sarki kaza kaza suka ce duk akwai maganganu a ciki a matsala mai karfi mafi karfi cikin rashin taba alkur'ani shine innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknunun la yamassuhu illa almutahharuna to wannan aya kuma mun ji abin da ke ciki ko eh in aka ambaci sunan nake guda biyu wane yana zuwa wane baya so zuwa makaranta wane yana zuwa makaranta sai ce amma shi to sai kawo mutum daya ba sunan aka kira ba da an in an kira suna magana ta kare shi aka kawo damiri to ad-damiru yarji'u ila ma za sai aka ce ad-damiru yarji'u ila aqrabi madhkurin wa hal zalika daruratan aw idha hunaka idha kana hunaka sarifun an audihi ila aqrabi madhkurin la budda min zalika to abin da suka faɗa ke ko da cewa illar mutahharuna mutahharuna kuma su ne mala'iku ba to sai suka aka ce mala'iku yanzu malamai suka ce eh mala'iku ne mutahharuna amma duk mu'mini shi ma mutahhar ne eh mu'mini ne yana karban musulunci ya zama mutahhar an tsarkake shi ke kamar duk kasa duk kasar da musulunci ya shiga ta zama munawwara aka ce almadina almunawwara ke su malamai suka ce ai cewa almadinatul munawwara ba a ba madina darajarta ba me yasa suka ce ai duk kasan da musulunci ya shiga ya zama kasar ta zama munawwara duk kasan da musulunci ya shiga kasar ta zama munawwara duk garin da musulunci ya shiga garin ya zama munawwar alaysa kazalik to biya me yaya za a yi a ba madina hakkinta darajarta yace almadinatul nabawiyya a danganta ta zuwa annabi shine darajarta والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن المدث أو الجنون لا يجوز له حمل المصحف ولا مسه وقال مالك لا يحمل المصحف بعلاقته ولا على وسا ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له إكراما للقرآن وتعظيما له وأن نقول وجبتي كنا وكوكو أفضلية كنا وجوز الحكم وحماد أبو حنيفة حمل حمله ومسه wayannan manyan malamai kuma suka halatta rikawa da ɗagawa da ɗaukewa da ɗauka wa kala abu hanifa la ya masahu al-mawdi al-maktuba imam abu hanifa yace kada ya taba han inda aka rubuta ayoyin alqur'ani amma zai ya taba gefe haka duk mas'aloli ne ijtihadiyat ne suke ko wa kala abu wa'il yursilu yace to wani babban malami shi kuma yace wa kana abu wa'ilin abu wa'il ya kasance yursilu jariyatahu wa hiya ha'idun yana aikan ya jariya kuyangarsa tana cikin haila ila abi razinin lita'atiyahu bil mushaf ke je ki wajen abu razini ya baki alqur'ani ki kawo kuma tana haila fatumsikahu bi ala bi ilaqatihi she ta rike in gafaka ne she ta rike igiyar kenan ko za ta rataya ko rikewa kawai za ta yi eh rikawa za ta yi ko za ta yawa saboda me a cikin gafaka ce innal mu'mina la yarju su ko wa kana sha'bi la yara ba'san an ya'khudha bi alaqati al-mushaf ghayru tahirin shi kuma abin da yake gani kenan inda akwai abin marike inda zaka rike zaka iya kara zaka yi rikewa ko da baka baka da sarki wa kariha ba'dhum an-nafkha fil mushaf wa su'ila sa'id ibn musayyib an al-qur'ani yalbasuhu al-ha'id wal junub qala la ba'sa idha kana fi hariratin aw qasabatin in al-qur'ani in aka saka mace za ta rataya a wuyanta in al-qasaba abu ne da yake akwai rami a ciki aka saka mana in an lullube shi za ta yi ratayawa sai aka zo ana ana sarkan wuya zinariya shi yasa Allahu ga sunan Allah fili ko ko ayatul kursi to mace mai haila ko mai janaba za ta iya rataye sarkan aka ce eh babu laifi babu laifi li'anna al-mu'mina la yajuzu ai ba najasa bace ba ko manzo Allah ya ce ke nawili ne ke tace ai na haila sai haidatu laysat fi yadiki ko وعن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ وقال إن كان في أديم فلتنزعه فلتنتزعه وإن كان في قصة من فضة فلا بأس to abubuwan da suke duk masailu ne ijtihadiyya yadda za a yi a kare darajar addinin musulunci da darajar alkur'ani ba haka suke jefa magana ba abu abinda bai maka maka ce a'a abinda ya maka ce duk wannan kurakurai ne da ake samun mutane suna yi wani shaitan ne zai sa shi yayi wani kuma ce mishi za a sa shi za a yi ya je yayi bai san me yasa aka sa shi ba wani kuma yana sane ya san abinda aka sa shi yayi fa amma qira'atul qur'ani an zaharil qalbi amma karatu alqur'ani cikin haddan shi ba ya rika alqur'ani ba فاتفقوا على جوازها للمودس غير أنه لا يسجد sun ijtihadi cewa sun ittifaki cewa wanda yake da alwalarsa ta warware zai iya karatun alkurani cikin haddarsa amma ba zai taba alkurani ba amma in ya zo wajen sujjada ba zai sujjada ba saboda me saboda sujjada sai da tsarki ake yi ko la yazudu littilawa wa jawwazu lahu al-i'tikafa fil masjidi suka halatta mishi zai itikafi a cikin masallaci waruya an muhammad lokaci ya cika tsora minti na biyar ya zai روي عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم وهو يقرأ سيدنا عمر ينا كمتان ينا كرنت القرآن فقام لحاجة سيتاش يجيب يا بكاتسا ثم رجع وهو يقرأ يداو ينا كرتون القرآن فقال رجل سيوان يتي لم تتوضع يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ يتي أمير المؤمنين بكي ألو لا بكنا كرتون القرآن فقال عمر من أفتاك بهذا وأيباك وانا فتوى أمسلمة مسلمة كنكو أمسيلمة musailamatul kazzab ke ne baka wannan fatuwa me haka ke nunawa وقال منصور عن إبراهيم لا باس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء وباب في ذاكرة وسيكة ذاكرة منين أتكين أبد أيك قال الإمام وهذا قول عامة أهل العلم جوزوا للمحدث والجنب حمل ما سوى القرآن من الكتب suka ce mai janaba da mai zai dauki duk littattafai amma ba zai dauki alkur'ani ba zai dauki littattafai duk waɗansu littattafai zai iya dauka na fikihu na luga na mene na tafsiri na to duk littattafai ai akwai ayoyin alkur'ani a ciki to zai yana halatta ko baya halatta eh eh ma'ana littafin tafsiri ainihin littafin tafsiri mai aikin mai suke yi fassara ne amma za ka ce musu alkur'ani akwai tun daga farko har karshe duk ayoyin alkur'ani ne amma za ka ce musu alkur'ani sai da ka ce musu mai tafsirin alkur'ani abinda ake la'akari da shi maganganun da malamai suke fassarawa ɗin ba maganar allah alkur'anin ake la'akari da shi ba a nan an fahimta وقال حماد عن إبراهيم في التسليم في الحمام yace sa'ima mutane mutane na cikin wurin wanka kuma za ka yi musu sallama in kana alaihim izarun fasallim in suna da kwarjil in akwai tufa jikinsu za ka yi musu sallama wa illa fala tusallimu in tsirara ko suke ba za ka yi musu sallama ba wa kana yarwi yarwi ana bi wa'ilin qala kana yuqalu la yuqra'u fil hammami ana cewa ba za a yi karatu ba a cikin wajen wanka kenan to wajen wanka ya sha bamban fa da bandaki ko wannan wanka ake yi da wannan kuma wajen shi ya sunan shi bandaki ma kenan ko وكره سعيد بن المسيب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم على رأس الشعر أو الشعر الشعر بكسر الشين وقال مجاهد يكره وهو يصلي فوجد ريحا مجاهد أنا كرهته وأنا صلى شيء إسكا ذات فتو مسا فأمسك عن القراءة حتى ذهبت sai ya daina karatu sai da kukume cikin ya kukume sai da ya wuce sai da ya tafi tukunna ba ya fito ba kenan don da ya fito ba sallan ma babu ita kenan wa qala rajulun li atai ma'ana in mutum na karatu alqurani ko haddasa ne ko karatu sai iska ta fito masa za ta fito masa sai ya shiru sai ya gama don kar yana yi wannan kuma na fitowa ya hada su biyu kenan sai ya girki alqurani ya shiru saboda ladabi da ayoyin alqurani وقال رجل لأتاي أقرأ القرآن فيخرج مني الريح yace ina karatu alkurani kuma sai ga iska na son ta fito kala tumsiku an alqira'ati hatta tanqadi ar-rih sai ka dakatar da alkurani har iskar ta fita kala ma'amarun an qatada laqad kana yustahabu alla tuqra'u ahadithu nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala taharati اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم بسم الله
akan mutanen musa yau musu na kaiwa tsawon haka yana kaiwa ai ya baka cirewa
Abuwa.